الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara mu a wannan yammaci na ranar juma'a sha biyar ga watan sha'aban shekara ta dubu da dari hudu da talatin da biyar bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha hudu lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi na mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata na'am
karin bayani game da ilimin rasha wani malami ne ke na bayani kan gungun fahimtar shi ba
to kamar yadda baka fahimta ba ni ma ban fahimce shi ba me ake ni da firasha eh shi ne daga ciki na jera cewa ilimin shi idan ka ga mutum da jaja ido yawanci mugunta gare shi ko kuma ka ga mai da yawan
to wani ilimin ma ban san shi ba na'am kamar mine mutumin da zai kwanta yake me wai misali mutum ya kwanta da makami zai iya zamantowa halak ko kuma mukan iya cewa halak ne a duk lokacin da kake zaune a wurin da babu amincewa game da wani dan ta'adda zai iya kawo maka farmaki an gane ko don ka kare kanka da izinin Allah ya dace ka ɗau makami ka ajiye shi kusa da kai wannan sababi ne na neman kariya da izinin Allah akan lokacin da duk wani wanda ke nihin imma ya taba rayuwarka ko ya taba dukiyarka ko ya taba mutuncinka da izinin Allah ya halatta ka nemi kariya da wannan makami game da shi domin duk mutumin da ya zo ya ce dukiyarka yake bukata da karfin tsiya sai ya kwata to a nan in har kana da ikon yadda za ka yaƙe shi ko da makami ne ya zama wajibi bai dace ba ka ji tsoro ka ɗauki dukiya kai tsaye ka miƙa masa ko ya zo yana buƙatar daudada mutuncinka misali wanda ya hauro ya ce sai ya yi shashanci da iyalinka in ma 'ya'yanka ko ƙanninka ko matarka ko wadda take kusa da kai to a nan idan kana da makamin da za ka iya ije shi ya zama wajibi haka nan lokacin da mutum ya zamanto yana buƙatar rayuwarka bayan da za a yi ka ije shi dole sai da makami to wannan yin amfani da makami ya zama wajibi a kanka in ka gama da shi ka kashe banza in ku shi ya gama da kai to ka samu shahada kwarai don musamman su mutanen gida su abinda suka ɗauki rike makami ga namiji farilla ne yadda ka san sallah lokaci biyar don su ba su yarda ba a ce a matsayinka na namiji ya zamanto baka da makami don haka dai a takaice abin da muke so mu sani ya dace lalle mutum ya riki makami in bai amuntu ba game da wato shine haruwa ta wanda yake dan ta'adda an gane ko ba laifi mutum yakan iya tanadar makami a wurin kwancinsa da gidan shi da duk inda ya ga dama yana iya ajiye makami tare da shi ba ma a gida ba akwai hadisi sahihi wanda mazala sallallahu alaihi wasallama yake maganar duk wanda zai wuce ta cikin kasuwanmu ko masallacinmu in tare da shi akwai kibiya ko wani mashi maza Allah ya ce rike tsinin ya adana shi don kada ya je su kiɗe daga cikin jama'a ta musulmi kaga yana nuna halaccin rike makami ko da kana tafiya ne amma in za ka shiga cikin jama'a akwai makami tare da kai to ka yi ƙoƙari ka kula da wannan makami naka ka kiyaye shi don kada a je ya soki wani hadisi ne sahihi Allah ya ce duk wanda zai wuce ta masallaci a cikin masallaci daga cikin masallatanmu ko ta kasuwa daga cikin kasuwanninmu tare da shi akwai kibiya maza Allah ya ce ya rike tsinin kibiya ya yi ƙoƙari ya kiyaye don kada ya soki wani daga cikinmu kaga ba a ce ba kada ya dau makami ya ringa tafiya da shi amma an ce ya kula da shi kenan duk lokacin da ya shiga cikin jama'a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu saum mun tsaya ƙarshen wato babi na sha hudu baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na cewa ba a gabatar wato wata na ramadan da azumin yini ɗaya ko yini biyu kamar yadda malam ya shigo da hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam zan Allah ke cewa la ya taqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmay kada wato ɗayan ku ya gabaci ramadan da azumin yini ɗaya ko yini biyu wannan hani sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karfafa shi da nuna tauki da asakila cai la ya taqaddamanna ahadukum ramadana kada ɗayan ku wato ya gabaci wata na ramadan da azumi ɗaya azumin yini ko azumin yini biyu kai tsaye wannan hadisi na mai da martani akan 'yan shi'a an rafi ba wanda suke taryan ramadan kafin wata ya kama su tarye suke yi kafin wata ya kama da kwana ɗaya da kwana biyu suke taryen shi kuma a matsayin ramadan ne wai suke sai ya ce illa an ya kuna rajulun kana ya sumu sauma fali ya sumu zalikal yau maza Allah ya ce sai dai wato mutumin da ya kasance yana azumi azuminsa maza Allah ya ce fali ya sumu zalikal yau ya halatta ya azumci wannan yini kafin ramadan da yini ɗaya ko yini biyu yanzu misali mutum ne ya saba yin azumin litinin da alhamis ko ya saba azumi irin na annabi dawud yau ya yi gobe ya huta shi biya yi gata ya huta to sai ya zamantu randa ake diban fari kenan ya fado a cikin ranar azumin kaci wadda ka saba yi kenan in ma litinin ko kuma alhamis to wannan ba laifi mutum yakan iya yi ko kuma ya zamanto akwai wani azumi na kafara a kanka wanda kake yi to shi ma ba laifi mutum yakan iya yi ko kuma azumi wanda yake na addawal ko kuma azumi wanda yake na ramuwa wannan duka ba laifi mutum yakan iya yi hani a nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi malamai suka ce hikima a nan shine kasancewar wato don mutum ya samu kuzari da nishadi dangane da kama azumi wanda yake na ramadan don haka a nan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana bayyada cewa kafin ramadan ya kama da yini ɗaya ko biyu mutum ya yi azumi an gane ko in dai ba irin azumin da muka zana ba na addawal ko azumi na kafara ko azumi na ramuwa ko kuma azumin da mutum ya saba yi na nafila litinin da alhamis ko kuma azumi irin na annabi dawud tare da cewa wasu malamai suna cewa hikima saboda kada a gauraya wato farilla da nafila don duk wani abu wanda yake na farilla da nafila to ana buƙatar a bambanta tsakaninsu kamar yadda aka hana mu sadar da sallah kai tsaye ana gama sallah ta farilla ba tare da ka canza wuri ba tare da ka yi zance ba tare da ka yi wani tasbihi kai tsaye ka tashi ka kawo sallah ta nafila kamar yadda hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani a ranar juma'a ana gama sallah ba tare da mutum ya yi zance ko ya canza wuri ko ya fita daga masallaci kai tsaye ya tashi ya kawo nafila don haka wasu malamai suka ce don a bambanta tsakanin farilla da nafila a nan aka hana mutum ya gabaci wata na ramadan da azumin yini ko kuma azumin yini biyu kenan duk mutumin da zai yi kafin ramadan azumin yini ɗaya ko yini biyu kaga ba za a bambanta ba tsakanin na farilla da nafila da sauran dai hikimomi da malamai suka ambata yau za mu tashi babi na sha biyar قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل هو بن يونس عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء هو بن عازب رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن وإن قيس بن سرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءت فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da ma'anar faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ambatansa ya girmama shine uhilla lakum lailata siyamin rafasu ila nisa'ikum ubangiji ta'ala ke faɗa ku jama'a ta muminai an halitta muku arrafatu saduwa ila nisa'ikum wato da iyalinku lailata siyami a dare wanda yake na azumi uhilla lakum lailata siyami rafasu ila nisa'ikum arrafasu shine annaib anil fa'il an halatta muku saduwa da iyalinku a dare wanda yake na azumi shi lafazin arrafasu kamar yadda bayani ya maimaitu ba so ɗaya ba so biyu ba asalinsa a yare wanda yake na larabci wato shine alƙaulul ƙabe ko mu ce alkalamul ƙabe zance wanda yake mai muni to don haka wannan kuma isti'ara ne aro ne ubangiji subhanahu wata'ala yayi game da wannan kalima aka kinaya dangane da saduwa da iyali saboda saduwa da iyali abu ne wanda ke kaiwa matuka a wajen muni na a fito a faɗa irin abin da yake gudana tsakanin ma'aurata an gane ko shine a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya yi amfani da wannan kalima akan saduwa tsakanin ma'aurata kenan kinaya ce wanda ita ko kinaya ana yin ta ne akan duk wani abu wanda ake jin kunyar a fito fili a faɗa wannan ita ce karantarwa ta ubangiji subhanahu wata'ala karantarwa kuma ta manzansa duk wani abu da ake jin kunyar a fito fili a faɗa to abinda ake bukata musulmi ya ladabtu da ladabi wanda yake na shari'a a takaice kinaya wanda irin wannan ya maimaitu a cikin alkur'ani ya wuce lissafi kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi amfani da lafazin almasu shafa wato akan saduwa tsakanin ma'aurata kamar yadda ya ce la junaha alaikum in qallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida haka a can cikin suratun nisa'i yayi amfani da lafazin allamsu allamsu shine shafa kamar yadda ya ce aula mastumun nisaa ko kuka sadu da matan ku kenan haka yayi amfani da lafazin al-ifda wanda in aka ce al-ifda shine saduwar abu da wani abu kenan su haɗu su yi su da juna kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afba ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza haka ne yayi amfani da lafazin al-gishiyan kamar can da yake cewa falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi shi kuma sai kinaya yake cewa إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل maza Allah yake cewa idan wato mutum ya tsugunna tsakanin wato rabarabar mace kenan guda hudu maza Allah ya ce sannan wato ya dan wahaltar da ita maza Allah ya ce to wanka ya zama wajibi kaga anan duka kinaya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi dangane da saduwa tsakanin ma'aurata to shine anan ubangiji ta'ala yayi amfani da lafazin arrafasu wanda asali zance wanda yake mai muni shine ake nihi da arrafasu to amma ma'anar shi anan shine saduwa ubangiji ta'ala yace uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum ku jama'a ta mu'minai an halatta muku saduwa da iyalinku a daren azumi sai ya ce hunna libasun lakum wato su mata naku ubangiji ta'ala ya ce matsayinsu wato tufafi ne gare ku me ake nihi da tufafi a nan kasancewar yanda kake daukan tufafi ka saka a jikinka ya hadu da fatar jikinka to haka ita mamaci matsayinta tamkar tufafi ne a wajenka hunna libasul lakum kenan hulɗar da take tsakanin ma'aurata tsakanin miji da mata shine anan ubangiji ta'ala yace hunna wato su mata libasul lakum ubangiji ta'ala yace matsayin su tufafi ne gare ku wa antum libasul lahunna kuma matsayin ku ubangiji ta'ala yace tufafi ne gare su an gane ko yanda in ka saka tufafinka ba ka kyamar wannan tufafi ya taba gangan jikinka to haka iya alaka da take tsakanin ma'aurata kai tamkar matsayin riga ne gare ta haka ita ma tamkar matsayin riga ce gare ka sai ce alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum tabbas ubangiji ta'ala yayi sanin cewa ku jama'a ta mu'minai kuntum takhtanuna anfusakum kun kasance kuna ha'intar kawunanku an gane ko me ake nihi da ha'intar kai shine tauye ma rai wato abinda take so take da bukata fataba alaikum ubangiji ta'ala sai ya ganar da ku tuba kuka tuba kuma ya karbi tubanku wa afa ankum kuma ubangijinku wato ya rangwamta muku kenan wannan kuskure da yake gudana game da ku sai ya ce fal'ana ba shi ruhunna ubangiji ta'ala ya ce yanzu kenan ana nihi tun daga saukar wannan aya ubangiji ta'ala ya ce ba shi ruhunna wato ko haɗa jiki da iyalinku lafazin bashuruhunna an ciro shi ne daga almubashara almubashara kuma asalin kalmar an ciro ta ne daga albashara in aka ce albashara ita ce fata kuma fatar da ake amfani duk fatar da babu gashi a jikinta dan adam ba a ce masa ba albashar illa kasancewar domin fatar jikinsa ba ta da gashi irin kamar yadda dabba take da gashi to don haka abinda ake nihi da bashi ruhunna ma'ana kenan ku hada fatar jikinku kaga me ake nihi anan shi ma kinaya ce Allah yake dangane da saduwa tsakanin ma'aurata shine yace fal'ana a yanzu ubangiji ta'ala yace bashi ruhunna ma'ana ku sadu da iyalinku an halitta muku kenan wannan umarni umarni ne wanda yake na halacci an gane ko sai ya ce wabtagu ma kataballahu lakum wato ku nemi abinda ubangiji subhanahu wata'ala i hukunta muku i kaddara muku menene za ku nema abinda Allah i kaddara muku i hukunta muku malamai suka ce shine da me yasa saboda da Allah ya sunnanta mana hanyar da ake samun shi shine hanya ta saduwa wasu malamai suka ce wabta guma kataballahu lakum abinda ake nihi kenan ku nemi abinda Allah ya hukunta muku ya kaddara muku ma'ana kenan ku yi kokarin zagewa a cikin ayyuka na ibada an gane ku ku yi kokarin zagewa a cikin ayyuka na ibada domin ku nemi abinda Allah ya hukunta ya kaddara muku abinda za ku dace da shi na karamci a gobe kiyama kenan kada ku shagala tsawon daren ku kawai dangane da kusantar iyali in kun kusanci iyalinku to ku yi ƙoƙarin zagewa a cikin ayyuka waɗanda suke na ibada to shine a nan malam bayan ya shigo da ayar sai ya zo mana da hadisi na albara'u na azib Allah ya ƙara masa yadda albara ke cewa kana ashabu muhammadi sallallahu alaihi wasallam wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sun kasance kenan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a farkon musulunci lokacin da Allah ya shar'anta mana wannan ibada azumi domin azumi an shar'anta shi ne a shekara ta biyu da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina shine yace kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance idza kana rajulu sa'iman idan mutum ya kasance na azumi fa hadara al-ifṭar lokacin buɗe baki yayi fanama ya sake ya yi bacci kabla an yuftir kafin ya yi buɗe baki to lamya a kulla ilatahu wala yawmahu hatta yumsiya idan ya falka a cikin wannan daren ba maganar ya ci abinci har a wayi gari a cikin wannan yini ba maganar ya ci wani abinci hatta yumsiya sai an kai maraicin yini na biyu kenan sai an kai lokacin buɗe baki misali yau ka tashi da azumi an gane ko lokacin buɗe baki yayi kafin ka yi buɗe baki sai bacci ya ɗauke ka sai zuwa kaman karfe takwas da rabi ko karfe tara na dare sai ka falka tutun da ka riga ka yi bacci kafin ka buɗe bakinka to ba maganar cin wani abinci a wannan dare dole za ka yi tazarcen azumi sannan in gari ya waye ba maganar ka ci abinci a cikin yinin kenan sai magarba ta gobe kamar yadda yake cikin wani hadisi wanda yake na daban riwaya ta shi abu ishaq as-sabi'i wanda yake cewa kanal muslimuna wato musulmi sun kasance iza afdaru ya akuluna wa ya shirabuna wa ya atunan nisa ma lam ya namu fa iza namu lam ya fa'alu shay'an min zalika ila misliha wato musulmin farko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance idan suka yi buɗe baki bayan fadawar rana to za su ci gaba da ci su ci gaba da sha su ci gaba da kusantar iyalinsu matukar ba su yi bacci ba amma idan suka riga suka yi bacci to ba maganar aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa uku kenan sai an kai gobe kenan fadawar rana ta gobe misali in dai mutum ya riga ya yi buɗe baki to zai ci gaba da cin abinci zai ci gaba da shan abin sha zai ci gaba da kusantar iyalinsa amma idan ya sake bacci ya ɗauke shi to bayan falkawa daga baccinsa ba maganar ya ci abinci ko ya sha abin sha ko ya kusanci iyali kenan sai daren gobe idan ya yi buɗe baki kamar yadda kuma hadisi yake cikin sunani abi daud lafazinsa shi kuma yadda yake kanan nasu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza sallaw la atama haruma alaihim at-ta'amu wash-sharabu wan-nisa wa samu ila al-qabila wato jama'a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance a zamaninsa idan suka sallaci sallar isha to cin abinci da shan abin sha da kusantar iyali gaba ɗaya ya zama haramun gare su sai an kai kenan lokacin isha na gobe kenan kafin a yi sallar isha in dai mutum ya buɗe baki to ya halatta ya ci gaba da ci ya halatta ya ci gaba da sha da kusantar iyali amma in aka riga aka yi sallar isha dole zai taka burki kuma sai gobe shi wannan lafazi na cikin sunani abi dawud yana nuna kenan iyakar lokacin da Allah ya halatta ma muminai a farkon musulunci game da ci da sha da kusantar iyali shine daga buɗe baki zuwa sallar isha an gane ko amma kar mu fahimci sallar ishanmu da tasu a wancan lokaci kusan ɗaya ce mu sallar ishanmu tsakanin magariba da isha ga waɗanda suke jinkirtawa awa ɗaya ne su kuma a wancan lokaci isha kasancewar ana jan dare ma'ana a dan saurara sai dare ya dan sha wanda kar mu manta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a kusan karshen sulusun dare na farko a wata riwaya nisful layl manzo Allah ya fito aka yi sallar isha aka gaya masa cewa mata da kankanan yara barci ya dauke su Umar yake faɗa masa manzo Allah ya fito aka yi sallah yake cewa wallahi ba dan kada na tsananta ma al'ummata inna hula waqatuha yace wannan lokaci da muka yi ta manzon Allah yace shine lokacin isha wanda ya dace da ita don haka ga duk jama'ar da za su iya haduwa a gu daya an gane ko kuma babu wanda zai zamanto akwai nauyi a kansa to ana bukatar ya zamanto sallar isha a jinkirta ta a jata a kai ta kamar karfe goma ko sha ɗaya na dare ko zuwa kusan sha biyu to shine kenan wannan hadisi na cikin sunani abi dawud shi yana nuna kenan daga buɗe baki zuwa sallar isha ne Allah ya halitta ma mu'minan farko a farkon kenan farlanta azumi za su iya ci su sha su kusanci iyalin su matukar wa sallaci sallar isha ba to illa kasancewar wannan riwaya ta albara'u ibnu azib abinda take nunawa matukar kenan mutum bai yi bacci ba to wannan shine zai iya ci zai iya sha zai iya kusantar iyalinsa to wannan kwa shine kasancewar don haka kenan malamai suka ce iyakancewa da bacci wannan shine abin da galibin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato suka zo a kansa galibin hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kayyade wannan haramcin ci da sha da kusantar iyali shine bayan sai idan mutum yayi bacci wannan kuma shine ya yi daidai da wato azumin ahalul kitabi ma'ana 'yan mushau an gane ko ahalul kitabi kenan ubangiji ta'ala ya farlanta musu azumi to amma yanda azumi yake na 'yan mushau yanda Allah ya hukunta musu ba maganar su ci ba maganar su sha ba maganar su kusanci iyalinsu wato bayan sun yi bacci inda suka riga suka yi bacci to ba maganar ko maci ko sha ko kusantar iyali sai dai an kai gobe to kwatancin haka ne a farkon musulunci ubangiji subhanahu wata'ala wato sai ya sauƙaƙa ma al'umma ta musulmi shine kenan anan yake cewa kana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zamanto idza kana ar-rajulu sa'iman idan mutum ya kasance na azumi ya wuni da azumi fa hadara al-ifṭar lokacin buɗe baki yayi fanama ya sake yayi bacci kabla an yufṭira kafin yayi buɗe baki to lam ya akul lailatahu wala yawmahu hatta yusiya a wannan dare ba zai ci wani abinci ba zai sha wani abin sha ba zai kusanci iyalinsa wala yawmahu ko yininsa wanda zai zo a gaba hatta yusiya kenan sai ya kai marici kenan sai an kai fadawar rana ta gobe shine sai ya ce wa inna qaisa ibn sirmatal ansariya wani daga cikin sahabbai wanda ake kiransa da sunan qais ibn sirma al-ansari Allah ya kara masa yadda albara yake cewa kana sa'ima wannan sahabi ya kasance na azumi falamma hadar al-ifbar wato a lokacin da lokacin buɗe baki yayi a tamra'atahu sai ya zo ma matarsa faƙala laha yace da ita a inda ke ƙa'a shin akwai abinci na buɗe baki a wajenki ƙalatila sai ta ce a'a kaga a nan da ya ce a inda ke ƙwa'am shin akwai abinci a wajenki wannan na nuna mana karantarwa ta addini tun a wancan lokaci abin da ya shahi girki na abinci da duk wasu abubuwa ɗawainiya waɗanda suke na gida wannan haƙƙi ne na mace ta yi ƙoƙarin shirya ma mai gida abinci shi da 'ya'yansa da duk waɗanda suke ƙarƙashinsa don haka ya zo ya tambaye ta a inda ke fa'am shin akwai abinci a wajenki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi idan an wayi gari yakan zo gida sai ya tambayi iyalinsa shin akwai abincin karin kumallo in akwai su bashi in babu manzon Allah sai ya ce na wuce da azumi wata rana ya zo ya tambaya akwai karin kumallo aisha ta ce e akwai wani nau'i na abinci wanda ake kiran shi alhais wanda garin alkama ne ake nikewa wato garin alkama ne ake dama shi da dabino da man shanu da sauran shi a cibra shi kamar dawo aisha ta ce ga wani nau'i na abinci alhais da aka mana kyauta manzan allah ya ce mu gani aisha ta meka masa maza Allah ya ɗauka ya kai baki ya ce da na wayi gari ina azumi amma yanzu na aji to a taɓa shahid dai a nan ai zawa yake tambaye su shin akwai abinci shine a nan ya zo ya tambayi matarsa da lokacin buɗe baki ya yi ya ce a inda ke ƙwa'a shin akwai abinci ƙalatila sai ta ce a babu zahirin wannan yana nuna cewa bai kawo abincin da za a wato tanada a gidan kenan in akwai wata dibara ta yi kenan a gabato masa da shi sai ta ce walakin an ɓariƙo fa'aƙulubulaka sai ta ce amma dai kaɗan jira zan tafi na nemo maka abincin to tare da cewa a wata riwaya ya kawo dabino sai ya bata cewa dabinan nan duk ya kankare masa hanka abin da yake bukata ta je ta yi ta canza ta ba da dabinan ta amsu gari na alkama a zo a ɗan yi kunu a sha a ɗan samu abu wanda yake mai kunu gobe saboda shi kasancewar lalle mai azumi bayan ya tabbatar da abin da yake na sunna yin buɗe baki da maka in babu ya yi buɗe busasshen dabino in babu busasshen dabino ya kwankwaɗi ruwa to abin da ake bukata cikinsa a wannan lokaci yana bukatar abu wanda yake mai gumurumi saboda kasancewar kenan hanjinsa ya warware domin duk abin da zai biyo baya ya samu zama ba tare da wato wata illa ba a jikinsa to shine ya ce mata ta je da wannan dabino ta canzo wani gari wanda yake na alkama a samu abu mai dan gumi-gumi kenan a ɗanyin kunu a sha shine ta ce masa walakin sanadi mai gida ta ce kaɗan jira an ɓaliku zan tafi fa abulubula ka na nemo maka abin da za ka yi buɗe baki kaga kenan irin matan jiya matan sahaban mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yanda suke kula da mazansu kenan anan maimakon tun da babu shi kenan ta kau da kai a ta ce masa ya dan yi haƙuri ya dan jira za ta je ta nemo masa abin da zai yi buɗe baki da shi wa kana yawmahu ya'mal wato shi kais ya kasance tsawon yininsa wato yana aiki a cikin garka kamar yadda yake cikin wata riwaya kwadago ne lebura ne zuwa yake yawuni yana aiki a wata garka a biya shi wanda daman su galibin su mutanen madina manoma ne ma'ana aikin gonakai wannan garakinsu na dabino suke aiki a cikinsu shi ne ce wa kana yau mahu ya amal ya kasance tsawon yininsa kenan yana aiki a gona kenan da lokacin buɗe baki ya dawo gida sai yake tambayar ta daman ya zo a gajiye kafin ta je ta samo abin da zai buɗe baki magana ba to aina idanunsa sai suka rinjaye shi a takaice bacci sai rufo masa faja'at humra'atu matar shi a lokacin da ta dawo sai ta tarar da shi yana bacci falan mara'atu lokacin da ta ga yayi bacci qalat sai ta ce khaybatan laka ka kuskure an gane ko ba tana nihi ba ka tabe ka dada tabewa a a anan abinda suke nihi da khaybatan laka ma'ana abinda kake so baka samu ba kamar yadda a Hausa in baka samu abinda kake bukata me ake fada sai ya ce wane ya kuskure an gane ko ya kuskure ya kuskure daban da ya kuskuro in aka ce ya kuskuro kenan kaɗan da kayi lati wannan abu da ya kuce maka amma in aka ce ka kuskure abin da kake nihin samu baka same shi ba kenan in aka ce wane ya kuskuro kenan abin da yake buƙatar ya samu kaɗan ya rage ya rasa shi to shine anan sai ta ce masa khaibatan laka ka kuskure falamman kenan sai ya ci gaba da bacci ba maganar ya ci ba maganar ya sha falamman tasafan naharu wato lokacin da rana ta kai tsakiya kenan bayan an wayi gari gushiya alaihi take yanke kawai sai suma fazukira zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam aka je aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin yanayin shi wannan mutuma ga al'amarin sa yanda ya gudana fa nazalat hadhihi al-aya take yanke sako daga saman bakwai sai ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya turo da wannan sako uhilla lakum lailata siyami rafasu ila nisa'ikum ubangiji ta'ala yace ku jama'a ta muminai an halitta muku saduwa da iyalinku a daren azumi an gane ko shine ubangiji ta'ala kenan ya saukar da ayar kunna libasul lakum wa antum libasul lahum ku wato muminai matan ku matsayin tufafi suke gare ku kuma matsayin tufafi kuke gare su kenan a duk lokacin da kaga damar ka ɗauki tufafinka ka saka a jikinka ya halatta ka saka babu wanda zai ce maka baka yi daidai ba alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum har izuwa kenan karshen aya shine sai ya ce fa farihu biha farhan shadida wato sahabbai sai suka yi farin ciki da saukar wannan aya farin ciki wanda yake matuka an gane ko wannan kuma daman ita ce ɗabi'ar su da al'adarsu a duk lokacin da wani wahayi ya sauko to muminai za ka ga suna farin ciki suna murna kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa iza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون don haka shine ya ce fafarihu biha farhan shadida wato sai suka yi farin ciki game da saukar wannan aya farin ciki wanda yake matuka wa nazalat sannan aya ta koma sauka wa kulu washrabu har aka kai kan fadar Allah subhanahu wata'ala da yace ku ci ku sha an gane ko duka ayoyin a haɗa suke da ya ce uhilla lakum lailata siyamin rafas ila nisa'iku hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashuruhunna ubangiji ta'ala yace a yanzu ku sadu da iyalinku an halitta muku wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abinda Allah ya hukunta muku ya kaddara muku na 'ya'ya ta hanyar saduwa sai ya ce wa kulu washrabu ubangiji ta'ala ya ce ku ci ku sha ma'ana ku ci gaba da ci ku ci gaba da sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad wato har akai lokacin da farin zare wato da bakin zare za su bambanta gare ku ku gane wannan bakin zare ne wannan farin zare ne amma me ake nihi da bakin zare da farin zare ba ana nihi ba zare wanda muka sani ya bambanta tsakanin fari da baki abinda ake nihi kenan har a kai lokacin da duhun dare da hasken asuba wato za su bambanta domin idan asuba ta tunkaro dare yana nufin tabar masa za ka ga duhun dare ya gushe kenan idan alfijir ya keto shine abinda ubangiji subhanahu wata'ala yake nihi anan cewa wakulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ubangiji ta'ala sai ya ce game da wato shine al-fajr an gane ko shine game da al-fajr lokacin da al-fajr ya keto kenan dole mutum ya dakata ci da sha da kusantar iyali ga duk mutumin da zai wayi gari da azumi kenan wannan yana nuna kamar ayar gaba ɗayanta ta sauka ne akan waɗannan al'amurra biyu an gane ko kenan ta sauka shi wannan sahabi ga yadda menene uzurin shi kasancewar a nan abinci da bai samu bai ci bacci ya ɗauke shi ya yi tazarcen azumi har aka wayi gari ya kasa kai azumin kenan ya zamanto yana suma aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama labarin yanayin da yake ciki ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya tare da cewa kuma akwai bayani da ya zo a kan sababin saukar ta shine game da saduwa da iyali don haka malamai suka ce gaba ɗaya da shi wannan hadattawa game da ci da sha da kusantar iyali gaba ɗaya a lokaci ɗaya ayar ta sauka shine kenan a nan ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya nuna mana kenan karshen shine wato shine min alfajir kenan ketowa alfajir tare da cewa a wannan riwaya ta albara'u ibn azib bakin iya inda ayar ta tsaya kenan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad tare da cewa akwai riwaya wadda daga baya kuma sannan sai wannan ta sauka kenan min alfajir wato ubangiji ta'ala sai ya ce min alfajir ma'ana game da ketowa alfajir kenan idan alfajir ya keto dole ne kenan mutum zai dakatar da ci da sha da kusantar iyali ga duk mutumin da yake nihin kenan wayuwar gari da azumi ina wannan shine sababin saukar wannan aya kuma ayar abinda take nunawa da kenan a farkon musulunci kenan in dai mutum ya riga ya yi bacci bayan buɗe baki ba maganar ya koma ci ya koma sha ya kusanci iyalin shi ko da alfijir bai kyoto ba sai dai a tunkari dare wanda yake na gobe amma in dai bai riga bai yi bacci to har a kai ketowa alfijir kenan waɗannan duka ya halatta gare shi wannan kuma na nuna mana sauƙi wanda yake na shari'a ta musulunci inda duk wani al'amari in dai ya tsananta ga jama'a to ubangiji subhanahu wata'ala na turo sakon da zai sauƙaƙa musu don haka su ahalul kitabi wannan shine azumin da Allah ya farlanta musu na cewa in dai mutum ya riga ya yi barci ba maganar ya ci ba maganar ya sha ba maganar ya kusanci iyali to wanda mu kuma daman manzon da Allah ya turo mana manzo ne daga cikin abubuwan da aka turo shi duk wani abu wanda ya tsananci waɗanda suka gabace mu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo shi da nihin ya sauƙaƙa mana don haka a hadisi sahihi yake cewa bambanci tsakaninmu tsakanin azuminmu da na ahalul kitabi manzon Allah ya ce shine wato sahur sai aka sunnanta mana yin sahur wanda kuma sahur din zamu iske ga lokacin da ya dace a yi shi babu qaulillahi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl فيه عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم هو ابن بشير الواسدي قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي هو عامر بن شراحيل عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى قتالنا عمدت إلى إقال أسود وإلى إقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه هو أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال حا وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف أنه قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد هو السائدي رضي الله عنه أنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله عز وجل بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Allah tabaraka wa ta'ala wa kulu washrabu ubangiji ta'ala ya ce bayan buɗe baki ku jama'a ta muminai ku ci gaba da ci ku ci gaba da sha hatta ya tabayyana lakum al-khayl al-abyad min al-khayl al-aswad har akai lokacin da wato farin zare da bakin zare wato su bayyana su bambanta gare ku min alfajir wato game da alfajir kenan ku tabbata cewa alfajir ya keto thumma atimmu siyama ila layl ubangiji ta'ala yace sannan ku cika azumi zuwa dare me ake nihi da allayl anan shine ghurubu shams ma'ana fadawar rana ba ana nihi ba cewa sai duhu ya shiga domin a shar'ance dare farkonsa shine fadawar rana idan rana ta fada to dare yayi an gane ko sabanin waɗanda suka kuskure a wajen fahimtar wannan aya ba sa buɗe baki wato sai duhu ya fara shiga watun da Allah ya ce kuma atimmu siyama ilal layl tare da cewa manzon da ya zo da wannan aya iya lokacin da ya tabbata yake buɗe baki da ya tabbata kaskon rana ya fada an waiwaya yamma ba a ganin shi to lokacin buɗe baki yayi har ma yake kwadaitar da mu cewa al'umma ba za ta gushe ba tana tare da alkhairi matukar za su gaggauta buɗe baki su jinkirta sahur to shine anan malam sai ya ce fihi wato a wannan babi kenan akwai hadisi daga albara ibn azib daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisin da ya gabata malam sai ya shigo da hadisin adiyu ibn hatim Allah ya kara masa yadda adiyu ke cewa lamma nazalat yayin da fadar Allah subhanahu wata'ala ta sauka hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad ubangiji ta'ala ya ce ku ci gaba da ci ku ci gaba da sha bayan buɗe baki har a kai kenan hatta a nan ai ila an kenan ila an ya tabayyana lakum alkhaydu al-abyadu min alkhaydi al-aswad har a kai lokacin da za ku bambanta tsakanin farin zare wato da baki adiyu yake cewa amattu ila iqalin aswad yace sai na nufaci wani da baibayi wanda yake baki ko kuma ka ce bakar igiya wa ila iqalin abiyab wato da da baibayi wanda yake fari in aka ce iqal shine da baibayi an gane ko wanda kenan ake da baibaye kafar raƙumi idan an sauka ko ka ce igiya ko ka ce kenan da baibayi shine yace amattu ila iqalin aswad idan kana so ka gane iqal ina wani dan bakin abu wanda larabawa suke dorawa a kai idan sun dora mayafi shine ake kira da iqal an gane ko ainihi a al'adarsu mutum in ya haura kuminsa wannan igiya ta da baibayi sai ya dora ta a kan shi shi ne wurin ajiye ta duk inda ya sauka sai ya ɗauko wannan igiya sai ya da baibayi rakumin shi shi ne wani malaminmu yake faɗa yake cewa yau kuma an maida shi kayan ado shi ne ake tuka wannan igiya suke dora ta a kai to ita ce ake kiranta ikal wanda mu a nan sai a ce akala an gane ko amma duk da cewa in aka ce akala abinda ake nihi da akala kenan igiyar da ake jan raguni da ita amma in aka ce iqali kenan dabaibayi wanda ake dabaibayi raguni shine yace amartu ila iqalin aswad yace sai na nufaci wato bakin dabaibayi na dauko wa ila iqalin abyad wato da farin dabaibayi faja'altu huma tahta wisadati ya ce sai na sa su kasan matashin kaina fashe alto an zuru fillai cikin dare sai in ɗauko sai in diba in ga sun bambanta wannan baki ne wannan fari ne fala ya stabi ne ya ce sai na kasa ganewa har sai da alfijir ya keto gari ya waye kiri-kiri sannan lokacin nan ya ga wannan baki ne wannan fari ne ya ce fagadautu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na yi jijjihi na je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fazakartu lahu zalik na ambata masa na ce ya rasulullahi kaji kaji yadda aka yi na ɗauki bakar akala bakin da baibayi da farin da baibayi na sa kasan matashin kai a cikin dare in ɗauko in diba in ɗauko in diba ko za su bambanta in gane wannan baki ne wannan fari ne ban kai ba lokacin da na gane su sai da gari ya waye wannan na nuna mana duk abin da ya rikita gare ka ka kasa ganewa na matsala ta addini to ka je ka tambayi masana dan haka yayi jijjihi ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata masa ga yanda al'amari ya kasance fa qala sai manzon Allah yace inna ma zalika sawadul layli wa bayadun nahar yace to ai abin da ake nihi da al-khaydul abyad da al-khaydul aswad ba ana nufi ba zare wanda kuka sani baki da fari ko kuma bakar wannan bakin da baibayi ko farin da baibayi abinda Allah yake nihi wato shine kenan duhun dare wato da hasken yini yanzu misali mutumin da ya wadatu da alkur'ani baya bukatar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina shi ina fassara wannan aya da wannan ma'ana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wanda ga adiyu ibn hatim wata tattun larabawan ne fa shi wa iya abin da ya fahimta watun da shi kawai gundarin nassin ne hatta ya tabayyana lakum al-khaydu al-abyad min al-khaydi al-aswad a iya kawai fahimta shi ta larabci ya dauki waɗannan da baibayi fari da baki ya je ya sanya karkashin matashin kai duk a cikin dare ya dauko ya diba kuma ko kai ne a yau in dai larabcin za ka tsaya haka ne kawai don haka fassara alkur'ani dole sai mutum ya koma cikin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi Allah ya yi ma wahayin wannan alkur'ani kuma Allah ya kallafa masa shine zai ma muminai bayani game da abin da alkur'ani ya kunsa don haka ita sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda malamai suka tabbatar ita ce hanya ɗaya-ɗaya hanya ko mu ce ta farko game da fassara alkur'ani bayan fassara alkur'ani junan shi da juna sai fassara alkur'ani da sunna kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa a can cikin wato cikin suratul isra ko kuma mu ce cikin suratul nahal ubangiji ta'ala yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun ubangiji ta'ala yace mu ne muka saukar maka da wannan alqur'ani dan ka bayyana ma jama'a hakikanin abin da aka saukar maka an gane ko hakikanin abin da aka saukar musu kuma dan su yi tunani su kadaita ubangijinsu a cikin ibada dan haka dole alqur'ani ba zai fassaru ba sai an koma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a koma maganganun magabata waɗanda suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda alkur'anin a gabansu ya sauka kuma suka koye shi daga bakin wanda ya zo da shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan manzon Allah sai ya ce masa a'a inna ma zalika sawadul layli wa bayabun nahar abinda Allah yake nihi da alkhaidul abyad da alkhaidul aswad wato shine duhun dare wato da hasken yini kenan sai an kai lokacin da kenan aka bambanta tsakanin duhun dare da hasken yini kenan hasken dare wannan duhun dare da hasken yini ko yana bambanta lokacin da alfijir ya keto idan alfijir ya keto dare zai naɗa kayansa sannan alfijir kuma wannan yini shine zai shimfiɗa kayansa to shine anan malam sai kara shigowa da hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda sahal yake cewa unzilat an saukar da wata aya shine fadar Allah subhanahu wata'ala wa kulu washrabu ubangiji ta'ala yace ku ci gaba da ci ku ci gaba da sha bayan buɗe baki hatta ya tabayyana lakum al-khaydul abyad min al-khaydil aswad har a kai lokacin da farin zare da bakin zare za su bambanta kenan ku gane kowanne daga cikinsu sahar yake cewa walam yanzil min alfajir amma fadar Allah min alfajir bata sauka ba a wannan lokaci kenan bakin kawo min alkhaidil aswad bakin nan ya sauka sai yace fa kana rijalun wasu mazaje daga cikin sahabbai sun zamanto idza aradu sauma idan sun yi nihin daukan azumi ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود mutum sai ya zo ya daura wato bakin zare da farin zare a kafarsa iya abinda suka fahimta na larabcin daman tattun larabawa ne sai mutum ya ɗauko farin zare da bakin zare sai ya daura a kafarsa walam ya zal ya akulu hatta ya tabayyana lahu ru'yatuhuma wato ba zai gushe ba yana ci yana sha har sai ya kai lokacin da suka bayyana kenan suka bambanta shi ko ka gane wannan bakin zare ne ko farin zare ne to sai gari ya waye ko ina haske ya gama duniya sannan za ka iya bambantawa amma a zarin ketowa alfijir kai tsaye ba yadda za a yi ka bambanta tsakanin farin zare wato da bakin zare shine ya ce walam yazal mutum ba zai gushe ba ya akulu yana ci yana sha hatta ya tabayyana lahu ru'yatuhuma wato sai ganin wato bakin zare da farin zare ya bambanta kina a gare shi kowanne ya ga cewa wannan baki ne wannan fari ne fa anzalallahu ba'd bayan haka sai Allah ya saukar da cikon ayar sai Allah ya ce min al-fajr kenan wakulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswadi min alfajir kenan game da ketowa alfajir min anan bayaniya ce fa'alimu annahu inna ma ya anil laila wan nahara a lokacin nan sai suka yi sani suka tabbatar da cewa abinda Allah yake nihi da alkhaidul abyad da alkhaidul aswad al-laila wan nahara Allah yana nufin kenan dare wato shine da yini kenan sai an kai lokacin da aka tabbata dare ya bada baya kenan yini ya gabato shine kuma ketowa alfajir shine Allah ya ce min alfajir game da ketowa alfajir to don haka kenan wannan na nuna mana shine iya lokacin da kenan mutum zai dakata ci da sha idan yana nihin yin azumi tun daga wannan lokaci ketowa alfajir kenan min ku ka'ida a larabci tufidu al-ibtida' kenan daga wannan lokaci ne mutum dole zai kame bakinsa game da ci da sha da kusantar iyali sannan gaya kuma shine kenan zuwa faduwar rana kamar yadda ya ce sun ma'atin musiyama ilallai sannan ku cika azumi wato zuwa dare to a wancan hadisi na farko na shi wato adiyu na hatim da ya ɗauko da baibayi baki da fari ya sanya a ƙarƙashin wato matashin kansa wanda bai ya ringa ɗaukowa yana diba a cikin dare har sai da gari ya waye sannan ya bambanta tsakaninsu da ya jijjihi ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi kaji kaji yanda aka yi manzon Allah sai yake ce masa inna wisadaka idan la'ari ya ce lalle matashin kanka kwa ya ce matashin kai ne wanda yake mai faɗin gaske to a ƙarƙashin wannan cewa matashin kanka matashin kai ne wanda yake mai faɗin gaske tare da cewa a wata riwaya sai yake cewa innaka la aridul qafa yace lalle kai adiye wato kana da faɗin ƙeya to shine wasu daga cikin malaman hadisi sai suka fassara cewa wannan faɗa da manzon Allah ya ce masa innaka la aridul qafa lalle kana da faɗin ƙeya suka ce a nan kasancewar zargi ne ake ma adiyu cewa yana da ƙarancin fahimta saboda su larabawa yana daga cikin salon magana idan suka ce fulanun aridul kafa suna nihi cewa akwai ƙarancin fahimta da wauta tare da shi malamai suka ce malamai suka ce a'a ai duk mutumin da za a faɗi nasi ya kiyaye nasin ai maganar a ce yana da dolanci ko dukanci ma wannan bai mata su ba a siffanta shi akan haka suka ce kuma wannan ba zargi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa anan suka ce da manzon Allah ya ce masa inna wisadaka idhal la'ari in har haka ne kwa to lalle matashin kanka mai fadin gaske ne al-imamu qurtubi yace abinda ake nihi anan in a ce miya a ce duhun dare misali da hasken yini a ce gaba ɗaya duk girmansu sun kasance a ƙarƙashin matashin kan mutum to ai yana da fadin keya kenan matashin kan da za a ce a ƙarƙashin shi za a sa duhun dare gaba ɗaya da hasken yini gaba ɗaya to matashin kan girman shi ya kai girma wanda shi fa duhun dare idan ya zo gaba ɗaya yana lullube kusan yanki na duniya haka idan ka ɗauki haske wanda yake da yi kenan a nan kasancewar a nan manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba yana zargi ba ne ba game da karancin fahimta da rashin ganewa ta adiyu a'a kenan a nan kamar misali in har akan haka ya fahimta kenan matashin kan shi matashin kai ne mai girma matashin kan da za a dinke duhun dare da hasken yini a sanya a karkashin shi mutum ya dora keye shi a kan shi kenan don haka anan manzon Allah ya nuna masa cewa abinda ake nihi kenan dare da yini sune ubangiji ta'ala yake nihi da alkhaidul abyad da kuma alkaidul aswad kenan wannan ma yana ƙara nuna mana kenan dole sai mutum ya koma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun magabata zai gane ma'anar alkur'ani kenan ka taƙaita akan iya kawai fahimtar larabci ba yanda za a yi ka gane alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole sai ka koma kenan gaban magabata wannan cikin maganganun magabata kuma wannan yana ɗaya daga cikin ƙa'idodin da malamai suke cewa karatu dole sai da malami dole sai da malami tsantsar fahimtar yare wanda yake na larauci bai ya sawa mutum ya fahimci addini bannar ka za ta yi gyaran ka yawa tun mutumin da ya wadatu akan iya larabcin shi zai ɗauko littattafai na addini ya ce ya karanta ya ɗau hukunci daga ciki to in an samu daidai kamar biyu sai an samu kusan ɓanna takwas a ciki kamar yadda malamai suke ba da hikayar wani daga cikin wani likita ne da aka yi shi wanda sai ya karanta ya je maktaba yana bincike sai ya karanta hadisin da mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhabbatu sauda shifa'un min kulli da alhabbatu sauda shifa'un min kulli da illarsa yake cewa bakar kwaya mazan Allah ya ce waraka ce magani ne game da dukkan rashin lafiya sai dai rashin lafiya ɗaya-ɗaya ita ce mutuwa shi sai ya karanta alhayyatu sauda maimakon ya ce alhabbatu sauda sai ya ce alhayyatu sauda bakar macijiya sai ya ringa kama maciji yana fitar da dahin yana ba marasa lafiya to kaga anan bannar da ta biyo baya kafin a faɗakar da shi ga abin da ake nihi sai da aka yi banna da yawa haka wani shi ma irin wannan kuskure kamar yadda a cikin malaman a hana su kasancewar tsakuwa wadda za ka yi jifa jifa na ran goma da sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga menihin jinkirtawa su sai ka sa ruwa ka wanke wannan tsakuwa su a ƙa'ida kamar yadda su malaman a hana a fikihunsu suka tafi akan haka sai ka wanke wannan tsakuwa to sai aka ga wani ya karanta daga cikinsu sai yake cewa wayagsilu wayagsila sai ya ce hisiyar himar maimakon wayagsila hasal jimar jimar ɗin sai ya ce himar maimakon jimar jimunin sai ya ce himar maimakon ya ce hasa sai ya ce hisiya sai aka gan shi a ranar da za a yi jifa ya zo ya kama marinan jakin shi yana wankewa ai an ce wa ya gasila hisiyar himar to haka wani shi ma da suke ba da misalin shi ana kiran shi tumal hakim wanda ya ringa ba da fatawar cewa wai jama'a su ɗauki 'ya'yansu mata su ba da sadaka a matsayin aure ba tare da sadaki ba domin su dace da gidan aljanna a gobe kiyama su ɗauma 'ya'yansu mata su ba da su sadaka ba tare da sadaki ba to shine abu hayyanin sai ya ringa rera wasu baituttuka akan duk mutumin da zai taƙaita akan fahimtar larabcin shi da fahimtar shi ba tare da malami bai ce ta hanyar nan zai yi karatu shine yake cewa ya zunnul gumru annal kutuba ta hadi akha fahamin li idrakil ulumi wala yadri al jahulu bi anna fiha qawami bahayrat aqal al fahimi faman rama al uluma bi ghairi shaykhin yadillu an as-siratil mustaqim wa tashtabihu al umuru alayhi hatta يسير أضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم يتي يظن الغمر يتي واوا نازتان أن الكتب ويتي والتتفي تهدي أخا فهم لإدراك العلوم za su shiryar da mutumin da yake da fahimta domin ya riski hakikanin ilimi kamar misali a ce mutum yana da fahimta a ce kawai ya wadatu da littattafai ta hanyar haka zai zama malami wawa yana zaton cewa littattafai za su kai mutum ya riski hakikanin ilimi ta hanyar kawai karatu da bincike sai ce wala yadril shahulu yace shi jahili bai san annafiha cewa a cikin littattafai ghawami ba akwai wato mas'aloli waɗanda suke masu zurhin fahimta hayyarat akalar fahimi waɗanda suke ɗimauta wato hankalin mutumin da yake da gaugawar fahimta za ka samu mutumin da yake da matukar fahimta idan ya zo kan wata mas'ala za ka ga ya ɗimauci a cikin magabata ka karanta ka gani za ka samu wani akan mas'ala ta addini sai shekara bai fahimci inda ta sa gaba ba ya yi ta kaskanta kai ga ubangiji yana kusantar shi da ayyuka na ibada domin allah ya gane da shi mai ake nihi da wannan shi ne sai ce famar ramal uluma bi gairi shekhi duk wanda ya nemi ilimi ba tare da malami ba ya billu an istiraɗin mustaƙimi wato zai karkace ma tafarki wanda yake madidici wata latabisu al'umuru alaihi ko kuma wata shtabihu al'umuru alaihi ya ce al'amura za su rikita wato gare shi ya kasa gane inda aka sa gaba